بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيها نصيبا يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar dawowa a wannan yammaci na 18 ga watan Shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma a wancan lokacin mun tsaya daidai aya ta 62 a cikin wannan sura suratul baqara يو زام تاشي آية تستن دعوك بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين الله مدوكاكين سركيتي وإذ أخذنا ميثاقكم تناموا سلوكا شند مكركي الكولنسو wa rafa'na fawqakum at-tur kuma muka daga a saman ku at-tur shine dutse dan at-tur ana nihin dutsen da ke da tsoro akan shi sabanin wanda baya da tsoro akan shi shi ake ce ma al-jabal Allah madaukakin sarki yace a tuna lokacin da Allah ya riki alƙawalin ku ku banu Isra'il sannan ya ɗaukaka a saman ku at-tur dutse mai girma khudhu ma atainakum biquwa Allah sai ya ce ku riki abinda muka baku bi quwwatin da karfin gaske da himma ta gaske wazkuru ma fi sannan ku ambaci abinda ke cikin shi ku karanta abinda ke cikin shi na wannan littafin da muka baku la'allakum tattaqun tabbat za ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoronsa ayan nan tana magana ne game da abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi a kan banu Isra'il don cilasta bauta a kansu. Allah maɗaukakin sarki ya riƙe alkawali tsakaninsu da shi na su bauta mashi shi kaɗai subhanahu wa ta'ala su kiyaye yin ɗa'a a gare shi su nisanci abin da ya hane su. Hakan ya sa Allah ya ɗaukaka dutse a samansu, wanda wannan dutsen idan suka saba abin da suka yi na alkawali Allah zai rubto wannan dutsen a kawunansu ina fata mun gane sai Allah ya ce da su khudhu ma atainakum biquwa ku rike abin da muka ba ku da gaske ku yi shi da himma ta gaske ku gaskata shi in ba haka ba wannan dutsen zai rubto akan wazkuru ma fi ku karanta abin da ke ciki sannan ku yi aiki da abin da ke ciki la'allakum tattaqun hakan zai sa tabbat ku ji tsoron Allah thumma tawallaytum min ba'di dhalik sannan kuka bada baya min ba'di dhalika bayan wannan hujjojin da suka bayyana a gare ku falawla fadlullah in ba dan falala ta Allah madaukakin sarki ba wanda shine musulunci alaikum akan ku wa rahmatuhu da kuma jin kansa na musamman shine sabkar da alqur'ani mai girma a gare ku lakuntum min alkhasirin to da kun kasance cikin wanda suka yi khasara kuma kun kasance cikin wanda suka tabi sai Allah ya ce walaqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين Allah ce wa laqad alimtumul ladhina atadaw minkum fis sabt haqiqan kun riga kun san wanda suka wuce iyaka daga cikin ku fis sabti a cikin wannan yinin na asaba wannan aya ta sabka ne tana bayani dangane da abin da ya faru da banu Isra'il Allah madaukakin sarki ya jarrabe su ta hanyar sanya musu ranar asabar ranar da za su ba da lokaci na musamman don bauta ma Allah kuma sai Allah ya hane su da yin sai Allah ya hane su sam a wannan ranar da yin farauta ina fata mun gani Allah ya ce su riƙi ranar asabar don bauta mashi kawai su ba da lokaci na musamman ga bautar shi subhanahu wa ta'ala don haka sai Allah ya hana musu su yi farauta a wannan yinin ranar asabar ina fata mun gani to sai kuma ya kasance ranar asabar da aka hana su yin farauta sai ya kasance kifaye suna bayyana sosai a cikin ruwa ga sanan suna zuwa habbakin gaɓar ruwa kamar ka kama da hannu Allah ya yi haka ne domin ya jarrabe su ya ga wai sun cika alkawalin ko ba za su cika ina fata mun gane amma sauran ranakun da ba ranar asabar ba sai kaga suna ta ƙoƙarin farauta kama kiyi ba sa samun sa yadda suke so ranar da Allah ya haramta musu yin farauta rannan kifi ga yanan kamar ka kama da hannu ina fata mun gani da Allah ya musu haka don ya jarraba su su kuma sai suka tsaro wata dibara a wannan lokacin suka ce yadda ya kamata a yi shi ne tunda an hana mu yin farauta kihi ranar asabar yanzu za mu zo bakin ruwa mu gina ƙananan ramu ta yadda ruwa zai malalo da kihi ya cika wannan ramin a wannan rana ta asaba amma ba za mu ɗauki kihin ba sai mu bari tseren lahadi sai mu je mu kwashe kihin ina fata mun gani kenan dibara ce suke so su hukuncin Allah madaukakin sarki an hana su farauta ranar asaba kuma rannan kihi ke taruwa sabanin sauran ranakun suka ga idan suka je suka kama kihi kai tsaye a wannan ranar sun saba mu alƙawarin da suka ɗauka tsakankaninsu da Ubangiji sai suka yi dabara dabara shine sai a zo a tara kihi a wannan rana a jawo shi sai ya ci karamu sai ya ce amma yau ba za mu taɓa shi sai ranar lahadi sai su zo su kwashi ina fatan mun gane wai Allah ne suke so sama dabara Allah ya ce sakamakon haka faƙunna lahum kunu qiradatan khasi'in sai muka ce da su ku kasance birarai ku kasance birrai khasi'ina kaskantattu da babu alkhairi tattare da su sai Allah ya mayar da su birare faja'alnaha nakalan lima baina yadayha Allah ya ce sai muka sanya wannan azabar da muka musu ta masanya su a matsayin birrai ta zamanto nakalan abin doka izini da izina da wa'azi lima baina yadayha ga wanda suka rayu kafin faruwa abin har suka zo suka ga ga faruwa abin wa ma khalfaha da wanda za su biyo bayansu su ji labarin yadda ya faru da su wa mau'izatan lil muttaqin kuma hakan ya kasance wa'azi ne na musamman ga masu jin tsoron Allah sai Allah ya ce wa idh qala musa liqaumihi إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين كافنا abin tambaya waɗannan mutanen daga cikin banu Isra'il wanda Allah ya maida su birare shin bayan haka sun ci gaba da ayayyafa malamai suka ce a'a an yanke bayansu bayan an maida su birarai a sakamakon wannan saban da suka yi sai Allah ya halakar da su ya tafiyar da su ba a bar su ba suka dinga aihuwa bayan sun zama birrai ina fata mun gane kenan Allah sai ya halakar da su ya tafiyar da su hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim da musnad na imam ahmad daga abdullahi dan mas'ud عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace inna Allah ta'ala lam yaj'al li mashin nasla da dai Allah madaukakin sarki bai sanya zurriya ba dangane da mutanen da nan da ya maida birare bai sanya musu zurriya ba bai sanya suka dinga aikuwa ba wala aqiban bai sanya musu baya ba wa qad kanat al-qirada wal khanazir qabla dhalik wanda an samu birrai da kuma aluddau kafin a mai da waɗannan mutanen birra da aluddau ina fata mun gane yanan kafin su ma akwai birare kafin su ma akwai aluddau su da Allah ya mai da birare daga baya Allah maɗaukakin sarki ya hallakar da su bai bar su sun ka dinga ayayyafa ba a doron ƙasa yanan wani biri da zaka gani a yau kakka yi tsammanin daga cikin zurriya waɗancan ne da aka mai da su birrai ina fata mun gane biri ne irin wanga biri da aka saba gani yau da gobe ba daga cikin wancan mutanen bane kuma abu na biyu wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana kalubalanta su da cewa idan banna ta yawaita a cikin su Allah zai jirkitar da wasu mutane ya maida su wasu munana masu halittu masu boli idan sako yayyawa إمام الترمذي يفتد حديثي لسندي ميكو عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال daga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace fi hadhihi al-umma khasfun wa maskhun wa qadhfun idha dhaharat al-qiyan wal ma'azif wa sharibat al-khumur annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace lalle a cikin wannan al'umma za a samu khasfun shine girgizar ƙasa. a samu ƙasa ta dinga girgizawa tana hallakar da wanda suke a kanta tana tafiyar da dukiyoyi da rayuka da mutuncin mutane wa mashun kuma za a samu a cikin wannan al'umman mashun wasu mutane da za a shafe halitta su ta mutuntaka a mai da su wasu mutane masu muni daga cikin muni wanda baya da kyawun kano wa ƙafun annabi ce sannan za a samu jifa a cikin wannan al'umma da yadda za a samun duwatsu ko tsawa ta dinga sabka daga sama tana hallakar da mutane a wani lokaci idan zaharatul qiyan idan aka samu 'yan mata sun bayyana suna waƙe-waƙe wal ma'azi da kuma kaɗe-kaɗe da raye-raye wa sharibatul khumur da lokacin da aka dinga shan giya ashe kaga aikata laifuffuka da yawan yin zunubai kamar waƙe-waƙe da zinace-zinace da kaɗe-kaɗe da shan giya idan suka yawaita Allah na jarraba wannan al'umma da musudu irin girgizar ƙasa ina fata mun gani ko a samu shafe wasu mutane daga halittarsu zuwa ga wata mummunan halittar da ba ta da kyawun kallo ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su ta hanyar jefa musu tsawa ko kuma duwar watsu daga sama irin yadda aka hallakar da al'umma annabi lo ina fata mun gani kenan saƙo yana da munin gaske yaushe ne Allah zai jarrabu mutane da irin wannan azabon idan saƙo na yin yawa aka yi shiru ba mai cewa ƙala hukuma ta yi shiru ba ta hanawa irin abin da ke faruwa a yau za ka ga sarta ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye mata su fada da tufafi na tsirara kai ka ce karuwai ne ma kai bal ma karuwan ne a sha giya a ta kiɗi a hana makwabta kwana a hana bayan Allah kwana a hana tsofaffi wanda ke da manyan shekaru kwana a hana yara kwana a hana maras lafiya kwana ga likita kusa da su wadda likita tana ɗauke da maras lafiya da yawa a cikinsu wasu suna son hutu saboda rashin lafiyarsu sun wahala ne suna son su huta wasu suna neman kwana wasu suna jin raɗaɗin rashin lafiya da ciwo amma su su kwandare suna shan giya suna alfasha da 'yan mata suna raye-raye suna kaɗe-kaɗe hukuma tana gani ba wanda ke cewa ƙala balma masu aikata wannan aikin za ka samu dakaru ne da ƙasa ta zaɓe su tana ba su albashi na musamman domin su kawo tsaro a cikin ƙasa ta yaya za ku samu nasara idan ya kasance haka ne halinku ta yaya Allah za ya so ku ya kare ku daga maƙiyanku idan ya kasance haka ne tabi'a ku da halayen yaya za a yi wannan ƙasa ta ci nasara wannan al'umma su samu kansu cikin kwanciyar hankali shugabanninsu da masu iya hanawa suna ji suna gani ana yi sai isa hana to irin wannan idan yana faruwa sai Allah ya game al'umma da azaba ta yadda na kirkin cikin su ma ba za su tsira bale mutanen banza don haka Allah kiyashe mu Allah ya kare mu Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qala Musa li qaumi tinama al'ummaka ya kai annabi Muhammad yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yace da mutanansa inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara lalle Allah madaukakin sarki yana koran ku da cewa ku yanka saniya wannan aya ko wannan labari sababin faruwar shi shine wani mutum ne daga cikin banu Isra'il da yake da dan uwan babansa a matsayin amminsa wannan mutumin yana da hali sannan yana da wata essa sai dan uwan babansa shi kuma mutum ne mabukaci ya nemi ya aurar masa da wannan ‘yar tasa a matsayin ɗan uwan babansa sai ya ƙi ya ba sa wannan ‘ya shi kuma sai ya ɗau alwashin cewa zai kashe shi ya auri ɗiyar kuma ya ci diya ta kashe shi da ake ina fata mun gane don haka sai ya dabara ya fita da shi a wani lokaci na dare don nufin neman wata dukiya ta kasuwa ya ce idan muka tafi tare da kai watakila zan samu wannan kuɗin zan samu wannan dukiyar yadda idan ka zamna ni mutane ba su sanni ba kai suka sani ka shahara da kuɗi da dukiya zan samu wannan abu sai ya ba shi haɗin kai suka yi fitar dare daidai sun je wata ƙabila daga cikin ƙabilolin yahudawa sai ya kashe shi a nan ya tafi ya waye gari kamar bai yi komi ba balma ya fito kamar yadda ya saba ya zo gidansa yana tambaya ina yake bayan ya riga ya kashe shi da daddare ana ta neman sa ƴan unguwa ƙabilar ta taru a kansa ga yanan mace ya je wurin yana kuka yana watsa ma kansa ƙasa yana nuna nadama da kashe masa ɗan uwa da kuma ya ce wannan ƙabilar sai ta biya sa diyyar ɗan uwansa da suka kashe kaga zai ci riba uku kenan ya ci diyya ya kwashe dukiya ya armuki yadda ya hana sai aure ta ina fata mun gani kuma ƙarshe da aka dawo wannan ƙabilar da suka ba da diya suka ce mu ba matsalan mu bace mu ba da diya wanga bawan Allah abinda ba mu so a zarge mu da abinda ba mu aikata ba har ya zama to nan gaba ana zagin mu akan shi dan haka annabi Musa ka roƙa mana Allah ya bayyana mana waye aikata wannan aika aika wata riwayar ma suka ce shi da kanshi da yake son ya zo wurin annabi Musa ya kame kukan cewa an kashe masa dan uwa dan haka yayi wani abu a matsayin shi na annabi roƙi Allah ya bayyana wane ne ya kashe wannan dan uwan nasa ina fata mun gane to sai Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Musa ya ce musu su banu Isra'il da suke so su gano wanda ya kashe dan uwansu su yanka saniya wa idh qala Musa liqaumihi tunama al'ummarka lokacin da annabi Musa ya ce ma ‘yan uwansa, banu Isra'il kenan, inna Allah ya murkum an tagbahu bakar, lalle Allah maɗaukakin sarki yana koranku da cewa ku yanka saniya. Ƙalu sai suka ce ma annabi Musa, a tattakidu na huzuwa, yanzu za ka riƙan mu abin ma izgile, yaushe an kashe mutum, muna neman labarin wanda aka kashe da wanda ya kashe shi kuma ka ce mai yanka saniya me ya alaƙan mutuwan mutum kuma da yanka saniya qala sai annabi Musa ya ce da su a'udhu billahi an akuna min al-jahili ina neman tsarin Allah madaukakin sarki da in kasance daga cikin jahilai imana ba a izgili abinda zan gaya muku wahayi ne daga Allah madaukakin sarki ba wai radin kaina bane nace ku yanka saniya malamai suka ce a wannan lokacin da kowace saniya suka kama suka yanka bukata ta biya kawai sai a sanar da su ya za a yi wannan mamacin nasu ya tashi ya nuna wanda ya kashe sa ina fatan mun gane to amma suka yi taurin kai suka yi ta'annuti suka matsa da yawan tambaya sai Allah ya matsa musu sai Allah ya ce قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون نعم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله وإن وإنا إن شاء الله لمهتدون نعم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها suka ce ma annabi Musa ud'u lana rabbaka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma hi ya bayyana mana wai wannan saniyar yaya take wace saniya ce wace kalan saniya ce قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك yace da su ubangijinku yace innaha baqaratun la faridun wannan wata saniya ce wadda la faridun la faridun ba wai tsohuwar saniya bace gajiyayya wala bikrun kuma ba karamar saniya bace mai rauni awanun baina zalik tsaka tsakiya ce tsakankanin wadda ta tsufa da wadda take karama mafi kyawu daga cikin shanu kenan faf'alu ma tu'marun dan haka ku aikata abinda aka kore ku ku aikata kaga ta'annuci da rashin kumiya da rashin ladabi irin na banu Isra'il kadiba irin tambayar da suka ma annabi Musa ta suka yi ud'u lana rabbaka kira mana ubangijinka roki ubangijinka kai ka ce mas'alar ta shafi annabi Musa ne kawai da ubangijin shi ya kamata su ce roƙa mana Allah ubangijinmu mu sai suka ce roƙi ubangijinka kai ka ci shi ba ubangijinsu ba saboda rashin ladabi da rashin sanin ya kamata irin na banu isra'il hakan da yasa suka yi na rashin ladabi da rashin da'a da biyayya da yawan ta'annuti shaddada ma kansu sai Allah ya tsananta musu qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha sai suka ce roƙi ubangijinka ya bayyana mana wane launi ne na wannan saniya wane irin kular ne gare ta qala sai annabi Musa ya ce da su innahu yaqulu innaha baqaratun safra lalle Allah madaukakin sarki yana faɗa yana cewa wannan saniyar saniya ce safra'u wasu malamai suka ce baka wasu malamai suka ce a'a launi na masara wadda ta karkata zuwa ga baki faqi'ul launuha launin ta tatas yake khalis bai garwaya da kowane irin launi ba kenan launin ta masara ce shar da ba ta da gami da wani baki ko fari ko makamancin haka shine faqi'ul launu haskenta ya fita tatas tana haske tasurrun nazirin wadda idan masu kallo suka kalle ta tana birge su qalu du'u lana rabbaka suka dada ce ma annabi Musa sake dai roƙon Ubangijinka, yubayyin lana mahi, ya bayyana mana wai wace saniya ce, innal baƙara ta shabaha alaina, lalle shanu sun garwaye mana, sun rikitar da mu saboda yawansu da kamancece na irin wadda kake cewa, wa inna in sha Allahu la muhtadun lalle idan Allah ya yarda mu kan masu zartar da abin da aka ce mu yi ne, za mu shirya zuwa gare ta idan aka bayyana mana. قال سي أن موسى يدسو إنه يقول لليشي ألا مدوك كنسركي يقول يناتيوى إنها بقرة اللي ونن وتسانياتي لا ذلول تثير الأرض باويسان يدى تو هلبتي تيد تكي نوما كسا بائر تبتي با ولا تسقي الحرف kuma saniya ce wadda ba ta shayar da tsirrai ba a jan ruwa da ita ba a jan guga da ita musallamatun ta kubuta daga dukkanin aibi lashiya tafiha launinta launinta ne da bai garwai da kowane irin launi ba qalu al'ana ji'ta bil haqq sai suka ce to yanzu ka zo da sifa ta gaskiya yanzu ka zo da sifar da za mu iya gane abin da ake so da mu mu aikata fa zabahuha sai suka yanka ta wa ma kadu yaf'alun soran su kasa yanka ta saboda jayayya da taurin ka irin na banu isra'il sai Allah ya ce وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Allah ce wa id qataltum nafsan tana lokacin da kuka kashe rai fadara'tum fiha sai kuka samu sabani game da wannan ran da kuka kashe ana ta tambaya waye kashe wannan mutuna wa'anga su ce wa'anga ne suka kashe shi wa'anga su ce wa'anga ne suka kashe shi dan lafazin fadara'tum asalin shi fatadara'tum ne sai aka shigar da ta'i a cikin dali saboda kusancin mafitarsu sai aka shigar da ta a cikin dal sai aka ce faddara'tum fiha sai kuka samu sabani game da wannan mutanen waye kashe shi wagga kabilar ta ce wagga kabilar ta kashe shi wagga kabilar ta ce wagga kabilar ta kashe shi wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun lalle Allah madaukakin sarki zai fitar da abin da kuke boyewa zai bayyana abin da kuke boyewa na gaskiya فقلنا اضربوه ببعضها sai muka ce da su idribuhu bi ba'dha ku bige shi da wani shashi na naman wannan saniya kadhalika yuhillahu al-mauta haka Allah ke rayar da matattu wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun kuma yana nuna muku ayoyinsa ko cewa za ku hankarta ku gane girman Allah madaukakin sa bi ma'ana da suka yanka wannan saniya sai Allah ya ce su ɗauki wani shashe daga cikin jikin wannan saniya su daki wannan mataccen da ita malamai sun yi ta saɓani wace gaba ce suka ɗauka wurin daka wannan mutuna wanga ya ce kaza wanga ya ce kaza ne wanga ya ce kaza ne wanda duka ba su da wani dalili abun dogaro da ke nuna wace gaba ce aka yi amfani wurin daka wannan mutuna ina fatan mun gane shi dai an ce su daki wannan mutunan da wani bangare na naman wannan saniya sai ko suka aikata hakan suna bugun shi sai ya tashi bayan ya mutu aka tambaye shi wane waye kashe ka sai ce wanda ya kashe ni wane ne dan uwana nan take kuma sai Allah ya karɓi rayuwar shi ina fata mun gane sai Allah ya ce to haka ne Allah madaukakin sarki yake rayar da matattu sannan yana nuna muku ayoyinsa ko cewa za ku hankalta ku bauta mu Allah shi kaɗai ba za ku haɗa shi da wani abin bauta ba wanda ba shi wannan aya raddi ne akan mushrikan makka da suke ganin cewa Allah ba zai tayar da mutane bayan su mutu sai Allah ya ce thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashad qaswa وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ألا ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك sannan zukatanku suka bushe suka ƙeƙashe min ba'di zalika bayan abin da ya gabata na nuna muku ayoyin Allah madaukakin sarki fahiya kal hijara sai zakatan naku suka kasance kamar duwatsu aw ashaddu qaswa ko kuma suka kasance zakatan naku sune mafi kwari da kekeshewa da bushewa sama da dutse wa inna min al hijara saboda daga cikin duwatsu lama ya tafajjaru minhu al anhar akwai wanda koramu suke fitowa daga cikin duwatsu akwai duwatsun da koramu suke fitowa daga cikin su su dare su tsage kaga korama mai yawa suna fitowa daga cikin shi wa inna minha kuma lalle daga cikin wasu duwatsun lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu alma akwai wanda ke darewa ya tsage kaga ruwa suna fitowa daga cikin shi idan ruwa yana bulbulowa da cikin shi wa inna minha kuma lalle daga cikin duwatsu lama yahbitu min khashyatillah akwai wanda ke fadowa saboda jin tsoron Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun lalle Allah mai madaukakin sarki bai kasance ba mai rabkana dangane da ababen da kuke aikatawa ya sani sar sannan kuma zai muku sakamako akan aikin da kuke aikatawa nale lalle zikata da kuka gansu nan sukan yi tabshi su daɗaɗa lokacin da ake yawa aikata alkhairi da su idan mutum na aikata sabo yana saba ma Allah nau'i daban-daban na sabo zakciya yau da gobe ta kan bushe ta kekashe ta yadda alkhairi ba zai shiga a cikin ta ba ina fatan mun gane shi yasa yana da kyau mutum ya nisanci aikata sabo kuma ya kasance yana addu'a Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zuciyar shi akan musulunci da imani har ya haɗu da Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abdullahi dan umar qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare shi yace inna quluba bani adama kullaha baina isba'ain min asabi'ir rahman lalle zakatan banu adama gaba ɗayan su suna tsakankanin yatsu daga cikin yatsun Allah madaukakin sarki mai rahama ka qalbin wahidin kamar zuciya guda yusarrifuha haythu yasha Allah yana sarrafa su yadda ya ga dama shi yasa ka roki Allah ya tabbatar da zuciyarka akan imani da musulunci hadisi ya zo a cikin musnad har yanzu daga hadisin Aisha Allah ya rada ita take cewa da'awatun kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yad'u biha wasu addu'o'i ne na musamman da annabi ya kasance yana yawan roƙo da su ya muqallibal qulub ثبت قلبي على دينك annabi na cewa ya Allah mai juya zukata tabbatar da zuciyata akan addininka qalat sai Aisha tace fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah innaka tukthiru tad'u bi hadha ad-du'a lalle kai kana yawaita yin addu'a da wannan addu'a ita ce ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik fa qala sai annabi yace inna qalba inna qalba inna qalbal adami lalle zuciya ta dan adam bayana usbu'ain min asabi'ir rahman suna tsakankanin yan yatsu guda biyu daga cikin yatsotsin Allah madaukakin sarki fa idza sha'a idan Allah ya so azaghahu sai karkatar da zuciyar mutum wa idza sha'a aqamahu idan ya so kuma sai ya daidaita zuciyar mutum ta kasance akan bin Allah ta kasance akan da'a ga Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ka tabbatar da zakatan mu akan musulunci da imani har mu hadu da kai gobe a ranar tashin kiyama kaga ashe wasu zakatan sukan kekashe su bushe har su fi dutse kekashewa da lalacewa ina fatan mun gane irin wannan zakata babu alheri a cikinsu shi yasa daga cikin duwatsun ma za ka ga akwai wasu wanda Allah ya ce sukan buɗe su dare ka ga korama na gudu cikinsu wani dutsen yakan tsage kaga idanun ruwa na bulbula daga cikin shi wanda ke nuna kaga wasu duwatsun ba sa da tauri kamar sauran wasu duwatsun wani dutsen yakan faɗo saboda jin tsoron Allah wanda an samu ayoyi da dama na alkur'ani mai girma da kan nuna akwai wasu daga cikin jamadatu irin ababen da ba su motsi ba su ji ba su gani sukan yi magana ko sukan yi bauta ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah da dai mun sabkar da alqur'ani mai girma akan dutse to da zaka ga wannan dutsen yana cikin khushu'i yana tsagewa yana darewa saboda jin tsoron Allah madaukakin sarki a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin sammai guda bakwai da kasai guda bakwai suna yin tasbihi ga Allah da duk wanda ke cikin su wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura haka Allah yake cewa wan najmu والشجر يسجدان فبأي آلاء ربكم ما تكذبان إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها هكا الله كيتوا أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون قالتا أتينا طائعين haka Allah ke cewa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay za su ce mafatin jikin su gobe alqiyama dan me kuka bada shaida akan mu sai kaga fatar jikin mutun ta ce Allah madaukakin sarki shi ya ba mu daman mu yi magana Allah da ke ba dama ga dukkan komai yayi magana kaga kenan fata za ta yi magana ina fatan mun gane a gobe alqiyama kenan haka an samu hadisai da dama da suke nuna cewa an samu wasu ɗaiɗaiku daga cikin ababen da ba su da rai ba su ji ba su gani amma sun yi magana imam al-bukhari ya fitar da hadisi da imam ahmad lafazin na imam ahmad ne hadisin jabir yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaqumu fi asli shajaratin aw qala ila jad'in thumma ittakhadha minbara annabi ya kasance a masallacinsa yanayin tsayuwa ne ya yi hudu ba juma'a daidai asalin wata itaciya ko ko daidai wani kututtire a cikin masallacinsa kafin ya riƙe mimbari daga baya sai aka yi mimbari a cikin masallacin maza Allah ƙada sai ya ce fahannal jiz'u lokacin da aka ma manzan Allah mimbari sai ga shi ana jin kukan wannan kututturen iccen da annabi ke tsayawa a wurinsa kafin a yi mimbari saboda annabi ya kaurace masa yanzu ya koma akan mimbar qala jabir sai jabir yace hatta sami'ahu ahlul masjid bai gushe ba yana kuka har sai da mutanen masallaci suka ji kukan kututturan wannan iccen thumma atahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan manzo Allah tsira da mace Allah sabbata gare shi ya je mu wannan kututturan iccen fa masahahu fa sakana sai annabi ya shafa wannan iccen ko kututturan wannan iccen fasakana sai ya nutsu ya yi shiru faƙara ba wani shashe daga cikin mutane suka ce laulam ya atihi lahanna abadan ilayomin kiyama da a ce annabi bai je masa bai shafe sa da zai ci gaba da kuka ba zai shiru bai zuwa tashin alkiyama kaga ga ice mutane sun shaida sun gani yana kuka saboda annabi ya kaurace masa ya minbar imamu muslim ya fitar da hadisi hadisin jabir bin samura قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله قرى دا أمنت الله سبت أغريش يتي إني لا أعرف حجرا بمكة تبت ناسا وندوسي أغرم مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث يا كسان شينا من سلم تنكا فن أترون أمس إمانز وإني لا أعرفه الآن annabi ya ce har yanzu na san inda wannan dutsen yake idan annabi ya wuce sai dutsen ya ma annabi sallama annabi ya san dutsen a wancan lokacin ya san dutsen bayan an turo shi a matsayin mansu haka hadisi ya zo a cikin sunan na ibnu majah da imamul baihaqi da sanadi mai kyau daga abdullahi dan abbas anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal daga manzon Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi yace la ya'tiyanna hadha al-hajar yawm al-qiyama tabbat wannan dutsen zai zo rattashi al-qiyama lahu aynani yubsiru bihima yana da idanu guda biyu da yake gani da su wa lisanun yantiqu bihi yana da halshen da yake yin firici da shi yashhadu ala man istalamahu bihaqqin zai yi shaida akan duk wanda ya taba shi da gaskiya wannan wani dutse ne kenan alhajarul aswad zai zo tashin alqiyama yana da idanu da yake kallo da su yana da bakin da yake firici da shi yayi shaida akan duk wanda ya shafe shi lokacin da ya je aikin hajji ko umara gobe alkiyama Allah ya samu daga cikin wannan sai Allah ya ce أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون Allah ce a fatatma'un shin wai ku masu imani har yanzu kuna kwaɗai kuna sa ran an yu'minu lakum wai su ahlul kitab bi ma'ana banu isra'il za su yi imani saboda ku wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wanda ya kasance wani kaso daga cikin su bi ma'ana malaman su yasma'una kalam Allah suna jin magana Allah madaukakin sarki ana karanta musu bi ma'ana alqur'ani mai girma thumma yuharrifuna ko kuma suna jin at-taura ana karanta musu ita sun san abin da ta kumsa na karatu da ilimi thumma yuharrifunahu sannan sai su harrafa ta su karkatar da ma'ana ta gaske saboda lalata ko ko su canza wasu lafizan daga wurinsu su shafe lafizza na haƙiƙa da suka sabka a cikinta min ba'di ma aqalu bayan sun rage sun hankalci wannan ma'ana bayan sun rage sun san haƙiƙan abin da ke cike zan fahimce shi wahum ya'lamun alhalin sun san abin da suka aikata ba daidai bane alhalin sun san sakamakon wanda yayi hakan azaba ce gobe a kare shi gobar tashin alqiyam bi ma'ana masu imani suna sa rai har yanzu cewa waɗannan za su musulunta su biyo su su yi imani saboda su sai Allah ya ce hakan ba zai taɓa yiwuwa ba saboda me saboda an samu wani kaso daga cikinsu bayan sun shi zancen Allah sai su karkatar da shi su ba shi wata ma'anar da baya ɗauka ina fata mun gane ko su canza shi ta hanyar sa wani abin da babu shi a ciki ya ma'ana attaura da aka sabke musu a cikin attaura an musu bayanin cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai zo a matsayin manzo na ƙarshe amma sai suka shafe wurin suka rufe sa don kar mutane su gano haƙiƙanin haka ina fata mun gane hakan zai sa ba za su taɓa yin imani saboda ku wa idza laqul ladina amanu idan suka haɗu da wanda suka yi imani qalu amanna sai su ce da su kan mu mun yi imani wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan suka keɓance tsakankaninsu shashansu wa shashansu qalu sai shashe ya ce da shashe a tuhaddithunahum bima fataha Allah alaikum shi yanzu kuna ba su labari game da abin da Allah ya yi hukunci akan ko ya zartar da shi a littafin ko ya gaya muku cewa lalle annabi Muhammad annabi ne kuma manzo ne da gaske haka kuke gaya musu in ko kuna gaya musu hakan lahajjukum bihi inda rabbikum to ya za su kafa muku hujja da wannan magana a wurin ubangijinku yama na shashen suna ba shashen su shawara cewa idan suka kebance kar ku kuskura ku gaya ma musulmi abin da ke cikin attaura na gaskiya kar ku bayyana musu cewa lalle an yi bayanin annabi muhammad da dukkanin sufofinsa kar ku gaya musu cewa an yi albishir da cewa annabi zai zo ku ɓoye hakan an ko kuka kuskura kuka gaya musu hakan to a gobe alkiyama za su kafa muku hujja da wannan magana a gaban ubangijinku afala ta'qilun shin ba za ku hankarta ba kar ku kuskura ku yi haka awala ya'lamun sai Allah ce shin ba su sani bane annallaha ya'lam ma yusirrun lalle Allah madaukakin sarki ya riga ya san abin da suke boyewa suna asartawa tsakankanin su wa ma yu'linun da irin abin da ma suke bayyanawa babu abin da ke boyewa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله يتشي ومنهم lalle daga cikinsu ummiyun akwai mutanen da ummiyai ne da ba su rubutawa kuma ba sa iya karantawa la ya'lamuna alkitab ba su san haƙiƙanin littafin da aka sabke musu ba ba su da ilimi game da abin da ya shafi at-taura illa amaniya sai dai kawai gurace-guracen banza na ƙarya wa inuhum illa ya zunnon su kan ba komai ba suke a kai sai kan zato zato kawai suke ba su da haƙiƙa game da abin da suke yi na bauta fawailun lillabi na ya tunar kitab bane da azaba za su tabbata ga wanda suke rubuta littahi bi aidihim da hannayensa bana da azabar Allah za ta tabbata ga waɗannan da suke rubuta littahi da hannayensu sun mai ƙuluna haza min indillah sannan su ce wannan fa daga wurin Allah ne liyashtaru bihi samanin qalila domin su sayar da shi wasu 'yan kuɗin da basu kai suka kawo ba kaɗan fawailun lahum mimma katabat aydihim azaba da bone su tabbata a gare su dangane da abin da hannayensu suka rubuta wawailun lahum mimma yaksubun kuma azaba ta dada tabbata a gare su dangane da abin da suke samu na kuɗi wanda basu kai suka kawo ba akan ƙarya da suke ma Allah madaukakin sarki kaga wannan aya ko wannan ayoyin suna zargin banu Isra'il da yadda suke canza littafi su kawo littafi na wurinsu su ce kuma daga Allah yake maɗaukakin sarki kaga attaura su suka harrafa ta suka baddala ta suka halatta abinda Allah ya haramta a cikinta suka haramta abinda Allah ya halatta a cikinta duk wasu albishir da Allah ya bayyana a cikin attaura na cewa annabin ƙarshen zamani zai zo ga sifar shi ga yadda yake ga sunansa ga garin da zai sabka ga ƙabilarsa da makamantan haka duk sai suka shafe haka saboda hasada da ƙiyayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai su rubuta wani littafi daga wurinsu kuma su ce daga Allah yake madaukakin sarki sai suna saida ma awam ga magarin mutane don su samu wasu kuɗin da basu taka suka karya ina fata mun gane shine Allah madaukakin sarki yace azaba da bonus sun tabbata a gare su dangane da abin da hannayensa suke rubutawa na ƙarya sannan bana da azabar Allah ta ƙara tabbata a gare su game da abin da suke samu ko aikin da suke aikatawa na sabo sai Allah ce وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله ce وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات banu isra'ila suka ce lan tamassana nar da dai wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'dudat face sai 'yan kwanakai abin kididdigawa bi ma'ana ba za a kone mu ba za a mana azaba ba in ma za a azabtar da mu ba za su wuce wasu 'yan kwanakai abin lissafawa ba ƙul'atta khaftun inda Allah ahada ce musu wai kun riƙe wani alkawali ne tsakankaninku da Allah da Allah ya ce muku cewa ba zai ƙona ku a cikin wuta ba sai wasu 'yan kwanakai abin ƙididdigawa alkawali kuka yi tsakankaninku da Ubangiji akan hakan falan yukhlifa Allah wa'ada shi kuma Allah idan ya alkawali baya saba alkawalinsa yana zartar da shi ne am taquluna ala allahi ma la ta'lamun ko ko kuna fada ne akan Allah irin abinda baku sani ba ku da sani ko ba ku da ilimi akan shi bala duk ba haka ba man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata aiki mai muni ya aikata aikin laifi yayi sako ya kafirce ma Allah ya shirka da shi wa ahatat bihi khati'atuhu sai ya kasance kafircin shi da shirkarsa sun mamaye ayyukansa na alkhairi فأولئك أصحاب النار إرم وأنن سوني ما أبو تاشقا وتقوب القيامة هم فيها خالدون سوكم أبا بند ومني أتشكم وتبزاس تأفتاد أتشكم تبا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وندقوا سكي إيماني سكا أيكة أيكي نقري أولئك أصحاب الجنة وأنن سوني ما أبو تاشقا جدا الجنة هم فيها خالدون su kam ababen dawwama ne a cikin gidan aljanna ba za su taɓa fita ba bi ma'ana wanda ya mutu akan kafirci babban kafirci wanda ya mutu akan shirka babba idan ya shiga wutar jahannama har abada ba zai taɓa fita ba bi ma'ana Allah yana ƙaryata su faɗar ku cewa idan kun shiga wuta ba za ku daɗe a cikin ta ba in ma kun kwanaka ƴan kwanakai ne kaɗan Allah ce ba gaskiya bane duk wanda ya aikata laifi na kafirci da shirka da Allah madaukakin sarki in ya shiga wuta zai dawwama cikinta ne har abada babu fita a cikinta haka duk wanda ya aikata aiki na gari ya yi imani da Allah sannan ya biyo bayan imani da aikata ayyuka na alkhairi to wannan za su shiga gidan aljanna suna masu dawwama cikinta ba za su fita daga cikinta ba har abada ina ga daidai ne ya kamata mu dakata abinda mu faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kuskure ko kuma makabacin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah